لله نحمده ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أموا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير قوة هدو وتربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرنا مكة ومدينة مدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da sha tara ga watan goma a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne kasar ɗinmu na casa'in da tara daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin la ilaha illallahu ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى في السر والعلانية idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babi na ƙarshe na wannan littafi babin da ke magana akan falala da romo da mazar ƙwaila da alheri da Allah da manzansa suka dankare a cikin wannan kalma mai albarka kalimatu la ilaha illallah muna bayanai dangane da maganganun da malam yake yi dangane da wannan ma'anoni har yanzu muna cikin waɗannan bayanai kuma za mu ɗora za mu tashi shafi na ɗari da goma sakin layi na ƙarshe da malam yake cewa wa aqrabu babin da khala minhu al'abdu ala Allah ta'ala babul iflasi mafi kusancin kofar da bawa zai samu shiga a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shine babul iflas babin ya ɗauki kansa a matsayin fallashashe ne idan Allah bai rufa mishi asiri ba shi fallashashe ne sai Allah ya rufa masa asiri fala yara li nafsihi halan kada mutum ya dinga ganin kansa yana da wani hali dangane da ubangijinsa sai yadda Allah ya yi da shi wala maqaman kada mutum ya dinga ganin kansa yana da wani matsayi in ba matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba wala sababan kada mutum ya daina da wani sababi ko wani dalili na wata girma da daraja da yake da ita ya ta'allaku bihi wanda yake da alaka da wannan abu kada mutum ya dinga kallon kansa a haka ina fata an gane wala wasilatan minhu yamunnu biha kada ɗan adam ya dinga jin yana da wata wasila wata kusanci da zai yi wa addinin musulunci gori da ita ko zai yi wa ƙur'ani gori da ita ko zai yi wa Allah gori da ita ko zai yi wa manzan Allah gori da ita larabawan ƙauye Allah ya yi musu gori ya ce ya munnuna alaika an aslamu suna maka gori saboda sun musulunta ka san akwai wanda yana ganin wato ya shigo ya yi hidimar addini ma kamar taimakonku yake yi ban gane ko kun gane ba da haka idan an zo ana magana sai dinga ganin ai ba mu ne muka yi kaza ba in ba dan mu ne muka yi kaza ba sun isa ma su yi kaza ne yo ai kanka kaiwa waɗanda suka zo suka ce maka kai wallahi su suka taimake ka ban gane ko kun gane ba su suka taimake ka da har ka gane cewa ya dace ka yi kaza don ka samu tsira a gobe kiyama to shine waɗanda suka musulunta wa manzan Allah sai suka zo suna goranta wa annabi lokacin da ka taso kana da'awa a garin nan waye ya taimake ka suwa suka tsaya ma ba tsayawa aka yi za a kashe ka ba mu ne muka zo muka shiga addinin muka taimaka ma sai Allah ya ce ya munnuna alaika an aslam suna maka gori wai dan sun shiga addinin musulunci ina fata an fahimci magana sai Allah ya ce qul la tamannu alayya islam ka gaya musu kar ku mun gori wai dan ku musulunta balillahu yamunnu alaykum a'a Allah ne ya kamata ya muku gori an hadakum lil imani saboda ya shiryar da ku zuwa ga imani don Allah wanda aka shirya zuwa ga imani wanda ya shirya da shi ne ya rabo ko shi da ya shirya ne ya rabo shi da ya shirya ne ya rabo domin zai samu aljanna zai samu rahama zai samu kaza aka ne ko ba haka ba so annabi da ya shiryar da kai taimakon ka yi Allah da ya shiryar da kai taimakon ka yi so duk wa'azin da malami yayi har ka gane ya sa kai yunkuri kai wani aiki to abin da ya kamata shine ka ce malam mun gode da kuka yi mana wa'azi muka gane amma ka daina tunanin wai malam da kake zuwa ka kawo fi sabilillah a yi addini wai kana ganin shi kake taimaka na rantse da Allah ƙarya kake wallahi baka taimaki malam ba kanka ka taimaka wallahi so kada wani ya dinga jin cewa hidimar da yake wa addini da abin da yake zuwa yake yi na musulunci wai yana taimakon wasu ne a'a wallahi kansa yake yi wa in ya bar wannan aikin wallahi in ya kuskure ya tafi lahira a haka wuta zai shiga haka ne ko ba haka ba yo kenan wayewa kansa yawa to shine malam yake cewa wala wasilatan minhu yamunnu biha kada wani ya dinga jin yana da wani dalilin da zai sa ya wa addinin musulunci gori ko ya yi wa ƙur'ani gori ko ya yi wa annabi gori ko ya yi wa musulmi gori kada ya yi da bal ya dukulu alallahi min babil iftiqari sarfi ya shiga gurin Allah ta fannin ya dinga ganin kansa shi talakan tilis ne ba abin da ya mallaka ba abin da ya yi ba abin da ya iya to a nan ne shi kuma Allah sai ya jinjina wa aikinka idan ya fahimci baka ɗauki aikin a bakin komai ba ban gane ko kun fahimta ba to amma akwai wasu wanda za ka ga yuriduna an yi kuma dobi malam ya faru so suke ma a yabe su da abin da basu mai ba basu aikata ba basu aikata abin ba amma so suke a yaba musu cewa ku ne to a musulunci ko kayi din to kar ka so a yabe ka akai sai fa idan an yi yabon ba tare da kai ka nema ba to wannan musulunci ba zai kama ka da laifin wannan yabon ba amma ya zamto kullun tunaninka shine a dinga kallon ku ne gaba gaba ku kuka yi kaza ku kuka yi kaza ku ne kaza kar ka yadda shedan ya saka maka wannan tunanin zai watsa ma aiki wallahi an gane da haka yake cewa ya shiga gurin Allah ta ta kofar da take nuna shi talaka ne bai mallaki komai ba baya iya komai wal iflasil mahdi da kuma tsantsar fallasa ya dinga ganin kansa wato fallashashe ne sai Allah ya rufa masa asiri shi yasa motsi kaɗan mutumin kirki sai ka ji ya ce Allah ka rufa mana asiri me wanda yake cewa Allah ya rufa masa asiri yana kallon kansa yana tonan asiri ko baya kallon kansa haka yana kallon kansa haka ko da ku a zahirin yana kallon kansa mai rufin asiri to amma ana so ya dinga nuna wa Allah har yanzu asirinsa bai rufu ba yana neman rufin asirin Allah ko ƙarin rufin asirin Allah ka duba idan Allah ya tahi ya kira masu imani sai ya ce kuma su yi imani ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi ya ku masu imani ku yi imani da Allah ina ma'anar haka ai izdado imanan ala imaniku ku ƙara imani akan imaninku ku zage ku yi da gaske kada ya zamto ku dinga kallon abin da kuke ya wadatar da ku wallahi tallahi duk mutumin da a rayuwarsa yake ganin abin da yake ya wadace shi bai da buƙatar ƙari wallahi tallahi kofa ya shigo ta haraka Allah ka tsare mu daga irin wannan tunanin kullum ka dinga kallon kanka baka komai ba kalin kanka ba kai komai ba shi ke zaburar da kai ka ƙara jin kayi wani abu shi ke ƙara don kwafar da kai ka gagara yin wani musu amma daga lokacin da ɗan adam yake ganin kansa bai yi ba to zai tsaburar da shi to ya kamata ya ƙara ya kamata ya yi ya kamata ya dage amma daga lokacin da shaidan ya dinga nuna ma aiku ne aiku ne ai in ba ku ba addinin ma ba zai tafi ba hayya ya shigo ma ta kofar da zai halaka ka Allah ka sauwai to shi ne yake cewa a ya dinga kallon kansa cikakken fallashe dukhulan man kasara al-faqr wal maskanatu qalbahu ya shiga gurin Allah irin shigar mutumin da talauci da kuncin rayuwa ya karye zuciyarsa hatta wasalat tilkal kasratu ila suwaida'ihi fansada'a har wannan karayar ta isa zuwa tantanin makwallacin zuciyar shi fansada'a sai ya rugurguje ya ragwabe ya rushe a gaban Allah ina fata an fahimci magana wa shamalatuhu al-kasratu min kulli jihatihi ya dinga jin wannan karewar zuciya ta ta game shi ta kowanne ɓangarensa ya zama bai da wani yunkuri bai da wani ƙarfi bai da wata isa bai da wani jiji da kai a mu'amalarsa da ubangiji to kun san na faɗa muku satin da ya wuce irin wannan abin da ake so ka dinga ji tsakaninka da ubangiji to kwatankwacinsa kuma ake so ka dinga mu'amalantar mutane da shi kada ka dinga mu'amala da mutane su dinga fahimtar kana nuna musu isa kana nuna musu kai wani ne kana nuna musu bankama kana nuna musu babakere kana nuna musu wato izza yasa Allah ya ce idan kana son izza to ka neme ta a gurin waye a gurin Allah dalle mumini yana da izza yana da buwaya yana da ɗaukaka yana da daraja amma fa ka sani wannan izzar da mumini ke da ita da wannan buwayar da yake da ita ba fa yana da ita ne sakamakon tunƙaho da yake da shi da jiji da kai ba a'a yasa wata rana annabi muhammadu a filin daga ya ce man ya akudu hadha saifa bi haqqihi ya daga takobin shi yace wa zai rike wannan takobin amma da haƙƙin takobin wanda daga cikin sahabbai yace ha ana za ya rasulullahi yace gani nan ya manzan Allah zan rike wannan takobin da haƙe shi annabi ya wullamar takobin ya tsalle ya baktom ya dire ya tafi takobin kawai ya rike sai fara tafiya a filin daga yana haka yana haka yana haka sai nuna wa sahabbai shi yace kun ga wannan sai eh yace wannan tafiyar da yake yi da nuna isa da yake yi ana ba a buƙatar ta a ko'ina a rayuwa in ba a irin wannan gurin ba. Ban gane ko kun gane ba, wato guri ne da za a ƙwato wa musulunci menene, ‘yancinsa da izzarsa ya ce to a duk duniya ba a so a ga mutum yana tafiya yana haka yana ya ce sai a irin nan ne ake nuna haka. Ya ce haƙiƙa ka riƙe wannan takobin da asalin haƙƙinta, takobin manzan Allah. ma'ana mutane yau izzar da suke nunawa ba izza ce ta suna nema wa musulunci da musulmi menene ba yancinsu ba a izza ce ta suna ganin kansu su wasu tsaya ce ban gane ko kun fahimta ba shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake so da kuma Allah abin da yake so shine a ganka daidai lokacin da kake nema wa musulunci da musulmi yanci to anan ne ake so ka nuna musulunci domin lokacin da kake nuna izzar ai ba kanka kake nuna kai mene mai izzar ba a'a kana wato bayyana wa duniya cewa musulunci fa ba zai dauki kaskanci ba ban gane ko kun gane kana nuna wa duniya cewa musulunci ba zai dauki kaskanci ba to amma yau mutane sun bar nema wa addini izza suna nema wa kansu shi yasa sai Allah ya watsar da mutane wallahi saboda kansu suke yi wa hidima kansu suke suke wa fighting ba musulmi ba addinin musulunci ba Allah ya yi mana Allah ya ganar da mu to shine yace ya zamanto wannan karyewa da wannan rugurgujewa ta kama shi ta kowace fuska ta kowanne yanayi nasa wa shahida a daruratahu ila rabbih azza wa jalla ya shaidar da larurarsa bukatuwarsa zuwa ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, wa kamala faƙatihi ya kuma nuna wa Allah da yake ciki, wa anna fi kulli zarratin min zarratihi zahirati wal batina faƙatan tamma. Sannan ya nuna wa Allah a duk wata ƙwayar zarra ta rayuwarsa. a duk wani motsi komai kankanta na rayuwarsa yana da rashi da talauci cikakke in ba Allah ne ya taimake shi ba ko in ba Allah ne ya agaje shi ba ina fata an fahimci magana wa daruratun kamila ila rabbih sannan yana da cikakkiyar bukata yana da cikakkiyar damuwa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala tabaraka wata'ala wa annahu kuma lalle ya zama in ta khalqu tarfata ainin halaka mutum ya dinga da kiftawar ido to zai halaka don Allah jama'a yanzu muna ji a zuciyarmu cewa inda Allah zai fita daga sha'aninmu na kiftawar ido ba abin da za mu iya yi wa kanmu wanda yake jin haka wallahi shi ne cikakken musulmi jama'a amma wanda yana ganin ko kwana goma Allah ya bar shi zai iya sanin yadda zai yi zille ba tare da matsala ta same shi ba na rantse da Allah bai san waye Allah ba kun gane magana da ke ku dole ka sa a ranka cewa da Allah zai fita daga sha'aninka na sakan ɗaya ba abin da za ka iya yi halaka za ka yi mutuwa za ka yi wargajewa za ka yi lalacewa za ka yi ka sa a ranka haka ka ɗauki Allah yana da wannan izzar a kanka yanzu nawa ne cikin mutane suna ganin wayansu ne yake yasa suke rayuwa da dabararsu da iyawarsu da iliminsu da gociyarsu da zilliyarsu da dabarbaru da hikimominsu ya sa suke rayuwa babu taimakon Allah a cikin al'amuransu nawa ne suke da irin wannan mummunan tunanin malam daga yanayin mutum za ka fahimci cewa wato Allah maɗaukakin sarki ya fita ma'ana ya fitar da Allah a cikin sha'aninsa gaba ɗaya daga yanayinsa wallahi to wannan shine abin da ba a so ka nuna wa Allah kai ba kowa bane Allah shine komai yasa a cikin addu'o'in manzon Allah zaka ji yana la malja'a wala manja minka illa ilaika ba maguda ba matsera ba inda za a je a fake sai an koma gurinka ya Allah kana jin wannan a ranka cewa duk wani hikima idan ba Allah ne ya dafa maka wallahi baka isa ka tsira ba in kana jin wannan to alhamdulillahi wannan shi ake bukata da ni shi ake bukata da kai Allah ka azurta mu da irin wannan tauhidi mana wa khasira kuma ya tabe khasaratan la tujbaru irin asarar da bai yiwuwa a mayar da gurbinta mutum ya dinga jin idan Allah ya fita daga cikin sha'aninsa ko daidai da kiftawar ido to ya taɓe irin taɓe wadda la tuzubaru ba za ta taɓa ɗoruwa ba ba za a taɓa mai da gurbinta ba illa an yahuda Allah ta'ala alaihi sai fa idan Allah ne ya dawo ya saurare shi sannan ne zai mayar da asarar da yayi amma in ba Allah ne ya dawo ya saurare shi ba ya dinga jin cewa shi ya taɓe taɓewar har abada to don Allah jama'a wanda yake jin wannan dangane da ubangiji Allah zai ce masa ayi yaki ba zai ƙi ba saboda ya san in ya ƙi to ba za su kare da Allah lafiya ba aka ne ko ba haka ba Allah zai ce masa ya bari ya ƙi bari ba zai ƙi bari ba saboda ya ɗauki Allah a matsayin in aka taɓa Allah to ba a zama lafiya to sai ka ga yana ƙoƙarin kiyayewa to kenan ashe rashin fahimtar Allah da irin waɗannan ma'anoni jama'a wallahi shine yasa muke sabawa Allah ko ba ma jin komai na ba ku bayani na ce wanda ya imani da Allah irin wannan imani shi ne za ka ga ba wai shi ya aikata saƙo ba a'a ya ga ana aikata ma bala'i ne shi a gurinsa ya ga wani yana aikin saƙo ma tashin hankali ne saboda ya san girman abin da ake kuma ya san girman wanda ake sabawa amma wani zai ci haram ka taɓa ya ce a karo wata ma za mu haɗiye ta wani ya ce maka daga duniya sai kaduna ya san fa da lahirar amma saboda ya raina mai lahirar ya raina lahirar ya raina me zai faru ya raina Allah wallahi sai ce maka daga duniya sai Kaduna ma'ana ba abin da za a yi ba abin da zai faru kawai to wannan shine tsantsar kare na Allah tsantsar kare na Allah amma mutumin da ke ganin girman Allah yasa sayyidina Umar jama'a hatta ke malamai suke masa cewa wa kana wa kafar inda kitabillahi Umar ana jawo masa aya hankalinsa sai ya tashi saboda tunaninsa kar ya saba wannan ayar ya je lahira Allah ya kama shi kai haka kake ji idan an jawo ma aya ko kwatan idan kana jin kwatankwacin irin wannan to wallahi kai ne cikakken musulmi ya zo ya taso ma amma kana ƙoƙarin aikatawa ana ce ma Allah ya hana amma kana jin wannan maganar yadda ka san maganar sa'anka haka kake daukar ta wallahi tallahi baka da cikakken imani shi yasa ana so mutum ya dinga sabunta zuciyarsa da yawan tadabburin ayoyin Allah ka dinga bibiyar tarihin magabata ya suke mu'amalantar Qur'ani a cikin magabata akwai wanda ayoyin azaba ne suka suka halaka shi suka zama ajalin shi yasa kafin ya rasu mahaifinsa ne ke limanci to in yana jan sallah kafin ya juya in aka yi ikama kafin ya juya ya fara sallah sai ya tambaya wani yana nan yana son in aka ce masa eh to ba zai ja ayoyin menene ba azaba ba ko kuma ayoyin da suke nuna dadin aljanna ba saboda shi da dadin aljanna da azabar wuta duka imauta shi suke yi gaba daya da haka sai a nemo su ayoyi da suke bada wata ko kissa ko wani tarihi sai a karanta to nan ne za a gama sallar lafiya ba abin da ya same shi amma ana jawo ayoyin azaba to sai dai a dauke shi a gurin sumamme saboda yadda ke jin ayoyin suna dukan shi mana suna dukan shi amma yanzu ka duba yadda muka lalace mutum ne za ka gan shi hafizin alkur'ani amma saban Allah ba komai bane a gurin shi haka ne jama'a ko ba haka ba ka je ka karanta adabu hamadatul qur'an la dubban hafizan alqur'ani kaga yadda magabata suke da qur'ani wallahi kaga yadda magabata suke girmama ayoyin Allah amma yanzu ba haka muke ba ba abinda muke mutuntawa na addini kuma Allah ce zalika wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub Allah ya ce duk mutumin da ke girmama sha'air na addini Qur'ani Ka'aba Madinatu Rasulillahi masallaci kana girmama duk wani abin da ke nuna alamar musulunci da addini Allah ya ce kana da kana da tsoron Allah a zuciyarka inda kana girmama irin waɗannan abubuwa mafhumul mukhalafa na wannan ayar kenan wanda duk yake wulakanta sha'air na addini wa Allah shine kawai Allah na tambayar annabi a cikin surar yana cewa hal ataka hadithul ghashiya shin labarin wannan rana mai lullube mutane da masifa bai zo maka bane wujuhun yawma idhin khashi'a wasu fuskoki a wannan ranar sun shiga uku sun lalace suna cikin kaskanci da wulakanci amilatun nasiba sun yi aiki amma aikin wahala aikin banza ba su yi wa kansu aikin da zai tseratar da su ba tasla naran hamiya za mu sadar da waɗannan fuskokin da wata wuta mai ƙunan bala'i tuska min ainin aniya za mu shayar da waɗannan fuskokin da mugunyar ruwa na ɗiwa mai tafarfasa da wutar jahannama annabi yana jin haka sai ya burki ya gagara gaba ya gagara baya yanzu kai kana ta jin hadisul gashiya baka taba jin ba ma'anar hadisul gashiya ba ya sa ma ana karanta ma kirkire dariya saboda baka da hankali baka san bala'in da ke Allah ke ambatawa a ciki bane amma shi annabi da ke ya san meye a ciki gagara gaba yayi gagara baya ya tsaya yana sauraro to wannan yana daga cikin irin abin da ya kamata wallahi muna matsayin musulmi dole ne mu dinga tsaya muna nazartar sakon da Allah ya turo mana jama'a wani daga cikin magabata ba wai maganan a karanta ƙur'ani ba wani daga cikin magabata ɗalibai sun taru suna jiran shi ya fito ya karantar da su hadisan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai wani ɗalibi yana muraja'a kafin malam ya fito ashe bai tsaya ya karanta hadisin da kyau ba don haka sai dinga jirkita hadisin yana karanta shi baibai wannan malami yana cikin gida yayi wanka ya fito yana dan shafa mai zai fito sai jiwo ana karatu wani irin karatu rakaka haka ba kan gado bai san lokacin da ya tashi ya fito majalisin ya hango mai karatun ya zo ya gaura mishi mari ba ya gaura mishi mari sai koma cikin gida can da ya gama kintsawa ya fito ya zauna ya ce to bismillah da wa za a fara sai ya hango wani yana kuka sai ce wancan kuma mai sami wallahi tallahi malam ya ce wancan kuma mai sami shi aka ce akar makalla ai kai ka kai ka mare shi ai ma'ana tsabar yadda ya ji ana karanta hadisin annabi ba yadda ya kamata bai san lokacin ma da ya fito daga gida ya mare shi ya koma gida ba shi ya ma manta bai ma san lokacin da ya fito ba aka ce akramaka Allah ai kai kamare shi ina fata an fahimci magana kai kamare shi yace ni na mare shi aka ce eh sai ya ce okay akwai wani wanda na jiyo he yanzu na tuna akwai wani wanda na jiyo yana karanta hadisi kaza kaza kaza aka ce eh shine yace to ai ba karatu yake ba wannan yana jirkita ya tsaya ya koya mana kafin ya karanta dan me yasa zai dinga karanta maganar annabi Muhammadu wani daga cikin magabata sun zo aikin hajji da wani ɗalibin shi sai suka zo za su ziyarci kabarin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to ka san a ziyarar kabarin annabi ba a addu'a saboda in ka zo kana addu'a kamar kana roƙon manzan Allah ne ya sa annabi cikin hadisi ya ce kar ku mayar da kabarina wani gunki wanda za a dinga bauta mishi daga cikin nau'in bauta kuma shine roƙon abu na fata an fahimta kawai sun zo za su wuce ta gaban kabarin dama sallama ake wa abubakar da umar da manzan Allah kawai wannan ɗalibi kawai sai dinga ɗaga murya yana maganganu haka wallahi malamin nan bai san lokacin da ya juyo ya mauje shi ba sanda aka ɗauke shi sumamme a gurin aka ce algaba ta malam ya zaka dake shi sai ce ba ku ji Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli ba ya ku masu imani kar ku dinga daga sautin ku a jikin a gurin annabi Muhammadu saka ce to ai annabin baya raye yace idan bai raye nan ba a jikin kabarinsa muke ba dan me yasa zai dinga ihu yana hayagaga yana hayaniya to malam yanzu ka je ka ina ga inda bindiga ka je dai ka harba wasu askarawa suna mahalan la tarfa'u aswar hadha qabru rasulillah amma mutane ba ruwan su hayaniyar su kawai suke yasa shi musulunci so ake yabu ko ina a jikinka bargonka tsokarka namanka kalaman komai na jikinka so ake aga addini a ciki amma ba haka muke rayuwa ba akwai guraren da muke bayyana addini akwai guraren da ba ruwanmu da addini hayaniyar banza muke yi jama'a haka ne ko ba haka ba to muna da problem wallahi dole ne sai mun gyara irin waɗannan abubuwa magabata in kaga yadda suke mutunta al'amuran addini malam zaka sha mamaki ai na faɗa muku a hudubar da muka yi din nan cewa wani sahabi kabewa ce bai so in ya ji an yi labarin ta sai ya ji kamar ame zai kama shi amma aka gayyace su walima da manzon Allah aka kawo manzon Allah nama da kabewa sai ya ɗora tura naman yana shan kabewar wannan sahabi ya ce tun daga ranar ya ji babu abin da ke burge shi cikin nau'in abinci irin kabewa saboda biyayya wa annabi muhammad jama'a tsakaninmu da allah mu yi wa kanmu tambaya yadda sahabbai suke da yadda magabata suke girmama wannan addini da wannan sunnar da wannan tsari haka mu ma muke yi to shine abubuwan da malam yake nuna mana dole mu dawo cikin taitayinmu mu gane cewa addinin Allah yana buƙatar mu mutunta shi mu girmama shi mai takhalluqi da akhlaq ɗinsa kuma mai ta'addubi da adabu ɗinsa ina fata an fahimta Allah ya shirye da mu shi ne yake cewa a illa an yauda Allah ta'ala alaihi yaji cewa yayi asarar da ba zai iya mai da gurbinta ba in ba Allah ne ya dawo saurare shi ba wa yatadarakahu bi rahmatihi wa yatadarakahu bi rahmatihi kuma in ba Allah ne ya riskar da shi da rahamarsa ba ina fata an fahimta shine wa yatadarakahu wala tariqa ila Allah ta'ala aqrabu min al-ubudiyyati babu wata hanya jama'a ba wata hanya da za ta isar da bawa nesanta bawa da Allah ya tare bawa ga Allah min da'awa da'awa sama da yin da'awar abu alhalin baka aikata ba ban gane ko kun fahimta ba mutum ya dinga da'awar abu amma bai aikata ba yana so Allah ya bayi matsayi amma fa ba wani aiki da yayi to ba babu hijabi mai kauri da ke tarabawa tsakaninsa da ubangiji kamar mutum ya zama mai ikirarin abu alhalin aiki kuma babu shi ban gane ko kun fahimci maganar yana yawan ikirarin yayi amma bai yi ba yana ikirarin su ne amma ba su bane ina fata an fahimci magana Allah shi yadda mu wal ubudiyatu madaruha ala qa'idataini ita kwa ibada in ji malam majuyarta inda duk take kaiwa take komowa ala ka'idatai ne akan ka'idoji guda biyu ne kawai kuma kuma asluha waɗannan ka'idojin guda biyu sune ginshikin ta sune tushenta hubbun kamilun na farko cikakken son da kake wa Allah wa dhullun nadimun da kuma kaskantar da kanka ga Allah da abin nan cika tamun kai wa zullun tamun da kuma tsantsar kaskantar da kanka ga Allah cikakken kaskantarwa ban gane ko kun fahimta ba wato mutum ya zama yana yi wa Allah makawan so san da ba zai taɓa misaltuwa ba to a ƙarƙashin wannan za ka iya rasa ranka saboda Allah za ka iya rasa gidanka saboda Allah za ka iya rasa dukiyarka saboda Allah za ka iya rasa ‘ya'yanka da matanka da uwarka da ubanka duk saboda waye to wallahi in ba ka jin kana wa Allah irin wannan son to har yanzu kana da matsala shi ne hubbul kamil cikakken so ai ko masoyiyar kana cewa in ba ke ba sai rijiya ko ma'ana kana iya fadawa rijiya saboda ita tsakaninka da Allah kana cewa Allah in ba kai ba sai rijiya ya Allah in ba kai ba ya Allah sai dai a tumur musana a kwata kana jin haka yadda kake ji da waccar masoyiyar taka kawai ka kwatanta kanka da wannan ɗan ƙaramin misali in har ba ka jin irin haka da ubangiji amma kana jin haka da wani ƙato ko wata gardiya ban gane ko kun fahimta ba to kana da matsala wallahi kana da matsala so dole a samu cikakken so ga Allah shi yasa zaka ga sahabban annabi Muhammadu su dake suna da irin wannan cikakken son da Allah da manzon Allah malan suna iya sadaukar da komai nasu dan Allah dan dan ubangiji madaukakin sarki ya daukaka dan sunnar annabi ta sha misalai da yawa suna amma ga guda biyu zuwa uku kawai dauki Khubaybul Ansari Khubay al-Ansari kafirai suka damki Khubaybu jama'a suka ce lalle sai dai bar addini in yana so su kyale yace ya rantse da Allah ba zai bar addini ba sai dai su kashe shi suka buga suka buga kuma wani ikon Allah idan mutum ya shiga irin wannan halin ma yayi ƙaryar fita a musuluncin ma dan ya tsira da ransa musulunci ya yarda amma shi yana ganin imaninsa ya kai ba zai iya mayin wannan ba ban gane ko kun gane ba ƙarfin imaninsa ya ce shi ko da an halatta mar yin haka wallahi ba zai yi ba ya ce don haka yana nan suka ce za mu kashe ka ya ce wallahi sai dai ku kashe ni suka ce za mu ma gunduwa gunduwa yadda ake daddatsa ice fish ina fata an fahimta ya ce ya rantse da Allah ya dai su mar haka suka kwantar da shi za su yanka shi ya ce alfarma ɗaya ke nema har wani ya ce ka gani ya ji tsoro ya ji tsoro ku ɗaga shi ya ce a ba wani tsoro da nasu ce kawai abin da ne na fila raka a biyu in gana da ubangiji na mai ban kwana da shi sai na haɗa shi a lahira wani ya ce kai wannan fa da gaske yake fa wai ƙara ma hirin tafiya lahira yake shi mu muna ga kamar ya ji tsoro wallahi suka ba shi dama ya alwalai na fila raka a biyu kawai ya kwanta ya ce su fara yankawa kuma ba su fasa ba yadda ake yanyanka ice fish haka suke yanyanka kubaibu amma ko kun san ana yanka yana rera beci yana cewa walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayyi dambin kana lillahi masra'i yace wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali hilwin mumazzali yana yi yana kalmar shahada da haka ya cika suka daddatsa shi yau irin wannan kalar imani da kalar takawa irin wannan ba ma ita ba ɗaya bisa ɗarinta ma ana nema a rasa ta a cikinmu aka ne ko ba haka ba ɗaya bisa ɗarinta ga wannan sahabi da suka daka shi suka daka shi suka ce toya ya kake ji yau da a ce annabi ne a wannan matsayin kai kana cikin iyalanka kana ta shanawa tun da suka fara dukansa bai yi kuka ba sai da suka gaya mar wannan magana tun da suka fara dukan shi bai yi hawaye ba sanda suka faɗa mar wannan sai ya fashe da kuka suka ce ya da ku ya ce a'a ba da kwanai ba ya ce kalmar da kuka faɗa ne saɓata min rai sama da dukan da kuke mu da azabar da kuke mu ya ce na rantse ga Allah duk da wannan halin da nake ciki a mafi baƙin cikin da zai same ni yanzu a duniya shine in ji annabi muhammadu ya taka ƙaya ƙaya ya ce ba zan so ta samu manzan Allah ba ma'ana suna cewa yayi wani abu na nuna ina ma da shi ne a cikin gidansa yana jin daɗi annabi ne a hannunsu suna wahalar da shi sai ya ji kalmar ta ɓata mare don me za su faɗa mara haka shi a nan ne ma ya ji bala'i da ƙunci a cikin zuciyar shi ya ce ya rantse da Allah duk da wannan halin da yake ciki ya so a ce ma'ana bai so a ce annabi ko da ƙaya ya taka ta a tafin sawun shi shi yasa ‘yan aikan kisra da suka zo suka ga irin biyayyar da sahabbai suke wa manzan Allah ya suka je suka mayar masa labari suka ce kai ce waɗannan mutanen ba za su yaƙo ba ya ce me ya faru suka ce yadda kai kake son ka rayu su kuma haka suke so su mutu akan mutumin nan kai yadda kake fafutukar ya za ka rayu ka dawwama su kuma laliban ya za a yi su mutu inda akan wannan bawan Allah ne manzan Allah ce kaga ba za ku haɗu ba yasa wani suka rubuta mata takarda suka ce aslim taslim ka musulunta ka kubuta wa illa faqad ji'tuka bi qaumin yahrisuna alal maut kama tahrisu alal hayati ka musulunta ka kubuta in ba haka ba to zan zo maka da wata rindina su kwaɗayin mutuwa suke kamar yadda kai kuma kake kwaɗayin rayuwa hawa mana sabakar rijalu maza sun gabata mana yanzu mazaje ake da su in ji gayu in ka ji gayu sun ce ma mazaje to sun mai da kai mace kenan mazaje ne to kai mace ne kenan to yanzu mazaje ake da su amma maza sun gabata mala Allah ya haɗa mu da su a jannatul firdaus to shine sai malam yace wa man sha'u hadain al-aslaini an zainika al-aslaini al-mutaqaddimain ko yace sannan mabubbugar waɗannan tushe guda biyu waɗannan tushe guda biyu wanda suke wanda ma gabatar wa kuma mushahadatul minnatil lati turisul mahabbata sune na farko mushahadatul minnati gane da jin a jikinka cewa Allah ya maka baiwa allati turisul mahabbata wanda wannan takan sa ka so Allah yanzu don Allah ko mutum ne a rayuwa ya taimake ka baka jin kana son shi yau a ce ga wanda ya sanadiyar ka samu aiki da Allah wannan mutumin in dai kai dan arziki ne baka jin kana kaunar wannan mutum saboda yayi maka a rayuwa haka ne ko ba haka ba ga wani ya sanadiyar samun admission ɗinka har ka gama makaranta baka jin wannan mutumin abin so ne a gurinka ko to Allah ya maka baiwawwakin da sun fi waɗannan abubuwan da ɗan adam yake wa ɗan adam sau dubu sau miliyan sau biliyan sau tiriliyan jama'a haka ne ko ba haka ba tambayar da za ka yi wa kanka na yi wa kaina yaya muke jin muna son wanda ya mana sanadiyar samun appointment yaya muke jin muna son wanda ya mana sanadiyar samun jari yaya muke jin muna sanadiyar samu son wanda ya sama mana makaranta amma ba ma jin irin wannan son ga wanda ya mana ni'imar komai da komai shine waye Allah ka ba da misali kawai ka kwatanta kanka da wannan to shine malam yace tushen wannan magana da muke ta bautawa Allah shine mushahadatu alminnati allati turisul mahabba ji da kuma tunanin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya mana wanda waɗannan ni'imomin suna gadar mana da muso Allah haka ne ko ba haka ba in ku har mun yadda Allah ya mana ni'imomi amma wannan ni'imomi ba sa sa muna jin muna son shi amma ga wani abu abu ɗaya mana dalili a duniya muke jin muna son shi kuma wannan abun ma sanadi kawai ya zama ba shi ne hakikanin wanda ya mana ba Allah ne ya mana ko ba Allah ne ya mana ba duk wanda ya sama maka admission shi ya baka admission din ko Allah ne ya baka Allah ne ya baka shi ya zama sanadi ne amma kana jin kana son shi amma baka jin Allah da ya ma dukkanin ni'imomi kana mara irin wannan nau'in son ballantana ya wuce to kana da damuwa baka ma san waye Allah ba Allah ka yaye mana Allah ka shirye mu Allah ka ganar da mu ya Allah ka ɗora mu kan daidai ya Allah to wannan shine wa mutala'atu aibin nafs abu na biyu shine mutum ya dinga jin yana da aibi tattare da ransa tattare da kansa kada ka dinga jin kanka kai komai ne shine man sha'u hadaini al-aslaini mabbugar waɗannan asali guda biyu menene asali guda biyu din shine mushahadatul minnati wa mutala'atu aibin nafs an gane ko hubbun kamil wa billun tamu tun ya dinga jin cikakken so ga Allah ya dinga jin kuma shi din nan kaskantacce ne cikakken kaskantacce a wurin Allah wal amali allati turithu dhulla tamma da kuma aiki wanda shi yake gadar da kaskanci cikakke ga Allah wa iza kana al abdu qad bana sulukahu ila Allah ta'ala ala hadaini al aslaini lam yazfar aduwa aduwahu bihi illa ala ghirratin wa ghaflatin malan yace idan bawa wa iza kana al-abdu idan bawa ya kasance qad bana sulukahu ila Allah ya gina alaƙarsa da ubangiji ala hadainil aslaini akan waɗannan tushe guda biyu waɗannan tushe shine mushahadatul minna yana ji Allah ya masa baiwa wa mutala'atu aibin nafsi sannan yana jin yana da damuwa shi ba ba'ana shi ba wani mutum ba kowa bane shi ya gina alakarsa akan da Allah akan waɗannan abubuwa guda biyu sai malam yace lam yazfar aduwahu bihi wallahi tallahi makiyinsa ba zai samu nasara akan sa ba illa ala ghirratin sai dai in yaudararsa aka yi wa gaflatin ko kuma ya rafkana daga waɗannan abubuwan guda biyu sannan maki zai samu dama a kan shi ban gane ko kun gane ba ma'ana kenan yanzu da makiyanmu suke damun dama a kanmu mun gafala ne daga waɗannan abubuwan guda biyu ba ma tuno ni'imomin da Allah ya mana wanda wannan yakan samu so shi sannan ba ma ɗaukar kanmu ƙasƙantattu a gurin Allah muna jin mu wasu wata daraja ne ko wata martaba ne to wannan abubuwan guda biyu rihinsu shi yake jawowa makiya su samu daraja a kanmu su samu dama a kanmu ban gane ko kun fahimta ba wannan shi ne wallahi tallahi wannan karatun wannan karatun ina mai rantsuwa muku da Allah tunda aka fara littafin nan ba a yi karatun da ke gyara mutum irin wannan maganganun da malar rasulun yake a wannan gurin amma sai ka tsaya kanu su karatu ne na gyara alaƙarka da ubangiji na saita zuciyarka akan ka san waye mahaliccinka ka san wa kake bautawa ka san kai kuma kai waye ne domin duk lokacin da ɗan adam bai san waye mahaliccinsa ba shi kuma bai san shi waye ba na rantse muku da Allah ba zai taɓa bautawa Allah akan yadda ya kamata ya bauta mishi saboda bai san girman Allah ba me yasa annabi ko hadiri ya taso sai annabi ya gagara zama ya gagara tsaye hadiri wannan in ya taso annabi baya iya zama baya iya tsayewa saboda ya san girman waye ne ya taso da wannan hadiri har wata rana ɗaya daga cikin matan ita ce ya rasulullah ka kwantar da hankalinka kai daga hadiri ya taso sai hankalinka ya tashi ni'ima fa Allah zai sauke mana ruwa fa za mu samu yace in wannan hadirin da kike gani in Allah ya ga dama zai iya juyar da iya zama azaba haka ne ko ba haka ba yace kuma Allah ya yi wa wasu irin wannan hadirin da suka gani suna ta tsalle suna munna suna cewa ga ruwa nan ya zo mana Allah sai juya ya mai da hi bala'i yace muka sani ko mun saba wa Allah da zai mana irin wannan mu ma kaji masanin Allah kenan mala amma mu ina ba ruwan hadirin ya taso wani zai yamma da haujiu ɗinsa pau yayi nan wani yayi nan ba ruwan mu saboda sun girman Allah wannan dalilin yasa ka je ka karanta bulugul maram tare da sharhinsa subulus salam na al-amir sal'ani Allah alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a a cikin kitabul istisqa ko kuma babul istisqa babin sallar roƙon ruwa annabi har addu'o'i ya tanadar na idan hadiri ya taso saboda hadirin zai iya zama masifa iska bata taba tasowa ba illa jassan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ala rukubataihi face sai annabi yayi nil dawo ya gurfana akan gwiwoyin shi wa ya ƙulu yana cewa Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaba Allah ka sanya to wannan shine abin da yau muka kasa fahimta muka mai da Allah abun wasa muka mai da Allah kaza ambaliyan da aka yi a Maiduguri Allahu a'lam bi sihhatil khabar Allah ne mafi sanin me ingancin wannan labari ko wani bidiyo da aka watsa saboda an yi fari bana a sassa da yawa na ƙasar nan har da su su ma an musu to a gurin roƙon ruwa da ake yi ana karatun ƙur'ani kawai wani hudu baki ya ce Allah ka ba mu ruwa ko wanda ya fi ƙarfin mu sai wani ya ce masa kai malam me yasa ka faɗi wannan magana ya ce kawai ko wanda ya fi ƙarfin mu yanzu dan Allah jama'a idan mutumin da yake wannan magana ya san Allah kamar yadda yanzu muke karanta wannan zai faɗa wa Allah wannan magana to shine ba mu san Allah ba jama'a ya sa hau social media ‘yan mata musulmi malam suna maganganu na iskanci ga Allah saboda ba san Allah ba yara ƙanana suna maganganu na shigantaka ga Allah saboda ba san Allah ba wallahi babu babu cuta cutar da take kashe bawa take rugurguza rayuwar bawa na rantse da Allah irin cutar rahin sanin Allah rahin sanin tauhidi ba na rantse da Allah babu cutar da take fatattaka bawa irinta magabata da suka san shi takadan suke yi shi ko magana za su yi sai sun tauna ta tukunna kafin ta fito daga bakinsu saboda suna tsoron kar su faɗi wata magana Allah ya fushi da su amma mu ba ruwanmu Allah ka yaye mana Allah ka yayi mana to shine yake cewa a wa iza kana al-abdu qad bana sulukahu ila Allah ta'ala ala hadain al-aslayn lam yazfar aduwahu bihi idan bawa ya gina alakarsa da Allah akan waɗannan abubuwa guda biyu da muka ambata yace wallahi makiyinsa ba zai samu dama akan shi ba illa ala ghirratin sai dai idan yaudararsa aka yi wa gaflatin ko kuma ya rakkana daga waɗannan abubuwa sai ce wa ma asra'u ma yunishihu Allah azza wa jalla wa yajburuhu wa yatadarakahu bi rahmati yace kayi mamakin yadda Allah madaukakin sarki ke tayar da gaggawa abin da yake wato yake dorar da shi kuma yake riskar da shi da rahmarsa ina fata an fahimta wato yadda bawa in ya mai da al'amarinsa ga Allah yadda yake samun rahamar Allah yake samun ƙaunar Allah yake samun wato tausayin Allah da kuma riskar da da rahama idan ya kula da waɗannan abubuwan ya ce ka yi mamakin irin wannan al'amari abin ya baka sha'awa ya burge ka in bawa ya kula da waɗannan shikenan in ya gagara kula da su kuma shikenan duk abin da baya tsammani wallahi sai ya same shi wallahi sauwaye jama'a an tuna mu lokaci yayin tsazu saboda kurewar lokaci ku yi hakuri wannan karatun sauran faifomin nan mu bi su a hankali faifofi ne ba su wuce guda uku suka saura mana ba a littafin amma mu bi su a hankali akwai karatuttuka masu tsada a ciki da ni da ku Allah ya datar da mu da rahamar shi Allah ya mana gamdakatar Allah ya mana albarka duniya da lahira Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wutacin naman jikin mu kafin mu tsaye da karatun nan zamu yi amfani da wannan dama mu ainihin wato jajantawa mutum biyu zuwa mutum mutum na farko dai shine a alaramma limamin mu na wannan masallaci malam Yusuf Mamadiyo wanda kwana kusan hudu ko biyar ko sati da ya wuce ya je gaida mahaifiyar shi a ya yi kafe mashin ɗinsa ya shiga sun gaisa ya fito mahin ta ce ɗauke ni inda ka ajiye aka ɗauke wannan mashin wanda mun gabatar da neman taimako ran juma'a jiya kenan kuma abin da aka samu yana nan a hannu ran juma'a za a ɗora akan neman taimakon nan domin mu samu ko ba mu mayar masa da mashin ɗin ba mu ba shi abu mai kauri wanda zai cika ya sai mashin in kuma mun samu wani bawan Allah ya daki kirji ya naushi shedan ya kawo mana mashin din ma yace mu bashi to muna fatan hakan ta iya samuwa da izinin Allah Allah Yusuf Allah ya mayar maka da gurbi Allah ya kiyaye wannan masifa da ta same ka Allah ya tsare haka kuma sauran waɗanda suke da arziki irin wannan na abin hawa muna addu'a Allah ya tsare musu dukiyoyinsu da lafiyar jikinsu da arzikinsu mutum na biyu shine malam Aminu Ladan Koli kamar yadda na faɗa jiya a sallar juma'a matarsa ta haihu sun dawo gida lafiya kalau bayan wasu awanni kuma jini ya balle mata so har yanzu suna medical center tun jiya muna addu'a Allah ya tsaye da wannan jini ubangiji ya bata lafiya Allah madaukakin sarki ya yi mata wannan jarabawa da Allah ya yi mata shi kuma Allah ya baki yadda zai yi da waɗannan bayan Allah tun daga ita uwar har su 'ya'yan gabaki daya Allah ya sa mu dace Allah kuma ya mana muwafaka akwai wani bawan Allah wanda muna tare da shi kusan uba yake a gurina ana ce masa Adamu Hassan Gwani ya taɓa yin kansila na Gwani jiya ɗansa ya kira ni Usama yake sanar da ni cewa akwai wani yayansu ko kaninsu ne wanda kidnappers suka kama shi so yana buƙatar a sashi addu'a Ubangiji madaukakin sarki ya kubutar da wannan bawan Allah Allah ya fitar da shi daga hannun waɗannan miyagu waɗannan miyagu kullum muna addu'a idan ubangiji cikin iliminsa na gaibi ya san cewa masu shiruwa ne muna roƙon Allah ya shirya da waɗannan mutane idan cikin ilimin Allah na gaibi ya san cewa ba za su shiruwa ba za su shiruwa ba Allah madaukakin sarki ya dirkakar da su ya Allah Allah ka turo wani shantos da wani maganin ƙwari daga sama ka feshe jejin gaba ɗaya da waɗanda suke cikin sa miyagu duk su mutu gaba ki ɗaya Allah wa ma zalika ala Allah bi aziz inda zalika ala Allah yasir wannan ba wani abu ne mai wahala a gurin Allah ba abu ne mai sauki a gurin Allah muna addu'a subhanahu wata'ala ya mana maganin waɗannan yan ta'adda ya yaye mana wannan masifu da waɗannan bala'o'i da suke damu Allah ka sa aljanna da zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu yan uwa zamu takaita wannan karatu anan muna addu'a Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana damuwar mu Allah ka sa aljanna zama komar mu Allah ka haramta wutacin naman jikin mu هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته